وشفاء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء سرعت قومه حبائل بغي مدها المكر منه والدهاء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وعدته بخيل إلى الحرب تهتال وللخيل في الوغى خيلاء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء أزل به ملقنا فقوى في الطعن منها ما شانها الإيذاء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وأثارت بأرض مكة نقعا ظن أن الغدو منها يشاء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء هاجمت عنده الحجون وأكدى عند إيذائه القليل كداء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وداهت أوجها بها وبيوتا مل منها الإكفاء والإكواء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء فدعوا أعلم البرية والعافو جواب الحليم والإجداء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء نشدوا الغربة التي من قريش قطعتها الترات والشحناء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء فاعف اعف وغادر لم ينجسه عليهم بما مضى إجراء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وإذا كان القلب والوسل لله تساوى التقريب والإكساء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وسواء عليه فيما أتاه من سواه الملام والإدراء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء ولو أن انتقامه لهوى النفس لدامت قديعة وجفاء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء shehu muhammadu busiri allah kara masa da ya ce haba'ilu bagin wato tarkunan nan da suka kafa wa manzan allah na zalunci tarko da suka kafa wa manzan allah na zalunci sara at kauma sai zamo ya kayar da ma'abotansa ya kayar da mutanensa ya zama ne suka fada cikinsa wanda almakaru minhum makircinsu wadda ha'u da dabarunsu maddaha shine ya miƙar da wannan tarko ya shimfiɗe shi ya miƙar da shi to kuma sai zamana su suka fada ciki irin abin da ake faɗa rama mugunta ɗin nan da su ƙuraishu da su yahudawa da su munafiƙai suka zo suka ritsa madina suka ritsa sahabban manzo Allah suka ritsa manzo Allah a gida sai zamana kuma duk abin da suka kitsa na dabaru da makirci ƙarshe su suka fada ciki Mhm. manzo Allah ya mamaye su aka yanka na yanyankawa suna gani matansu da 'ya'yan suka zama bayi aka kori na kora daga gidajensu a wulaƙance a tozarce suka fita da su da tarkacensu suka ƙara gaba aka kuma mallake na mallakewa to fa a tarfi mahailun ƙarshe kuma su ƙoran shi can sai wato wato barade suka zo musu idan aka ce wato hailu wa'ajilib alaihim bi khailika warjilika to khailu wato mahaya ke mahayan dawakai mayaka wanda suke akan wato wato akan akan dawakai sune khailu to saboda haka sai suka zo musu suka zo wa quraishu ilal harbi zuwa ga yaki ta hatalu suna masu takama walla khailu kuyala takama ya tabbata da tafiyar da tafiyar fariya ta tabbata da khailu ga mahayan nan filwaga a cikin yaki ka san shi inna la la yuhibbu man kana mukhtalan fahura wanda yake mai takama mai fariya Allah baya son sa eh wato in ka ji an ce Allah baya son abu to kona abin zai yi shine ma'ana baya son sa din ba wai ba wai ki ne irin namu ba da zaka ji a zuciyarka baka son abu shi Allah duk abin da yana son sa ko ba don da ba da yana nufin sa ne abin shi yasa yayi abin to amma rashin son abu a gurin Allah idan iradarsa abin da ta nufa da abin wato ta ta nufi shi da sharri da da da da, da akasi da bala'i to shine Allah baya so din da karshen mai alfahari mai takama a kona shi to amma banda fariya da takama a gaban makiyan Allah wanda suke mutakabbirai jabbirai wanda suka fito yaƙi da Allah wannan kuma a nuna musu tawazu shi kuma haramun ne a nuna musu shi yasa Abu Dujana lokacin da aka fito Uhudu manzo Allah ya jeranta sahabbai sun yi sahu sahu ka san shi ne mai jera sahun sallah shi ne kuma mai jera sahun sojoji duk shi ne wannan alaihi salatu wassalam saboda haka abu dujana ta zo ya zara takobinsa yana tafiya hakan nan yana duba kafirai yana takama manzo Allah ya dube shi ce abu dujana hadihi mishyatun yakrahu hallahu illa fi ko yabghudu hallahu ko yamqutu hallahu illa fi misli hadha al-mawdi aw kama qala alaihi salatu wassalam wannan tafiya kenan da Allah yake kinta tafiyar mutakabbire jabire sai a irin nan gurin yawa nan ake nuna kafirai na hawa da mutakabbiranci an nuna musu makaskanta ne ba su isa ba to haka suka zo wa birnin makka suna takama abinda kuka yi manzan Allah kuka ki Allah kuka ki ma'aiki to yau gashi an shigo ba inda za ku sa kanku ka gani ƙasa da fi himul ƙana ya zamana wato alƙana jam'u ƙanati wato masu kenan ƙasa da ta dinga rubutun ƙasida fihim a cikin jikinsu wato ya ce ke nan da tashbihi da tauriya da abubuwa da yawa a cikin wannan na balaga an fahimta a cewar alƙana dama ya gaya maka a cikin alburda ai cewar alƙalman sahabai shine mashi to da wannan alƙalman nasu wannan masun ƙasa da suka dinga rubutun ƙasida fihim a cikin jikin kafirai maƙiya Allah faƙawa fi ɗa'ani baitoci da suka rubuta na sukan da wannan mashin yake a jikunan masha na hal'ida'u wato abin nan maimaici maimaici shine ida'i ma sha na habi aibanta ta ba wato wannan ya yi ikitibasi ne daga cikin wato ilimai na fannin aruhi abinda suke cewa ida'i a cikin waka aibi ne to abinda suke cewa kana cikin yin kafiya idan tana karewa da ra misali kamar kafiyar ka tana karewa da ra mai ruku'a kamar a ce kabiru misali shine karshen baitinka to wannan baitin ka zo ka kare da kabiru na gaba ma ka zo shi ma ka kare shi da kabiru to an samu aibi a gurin larabawa ba ka da lugogi ne kabiru ai tana da abubuwa tana da wato lafuzza waɗanda suke muradifai da ita ka kawo ta mana ka yi tafannuni a cikin lugar idan suka ga in kai kalma ɗaya a ƙarshen baiti kamun kai baiti aƙalla guda bakwai sai ka sake kuma kawo irin wannan kalmar ce wani ya shiga kukutawa ya shiga idani ba sanin lugar da yawa harkar ba tasa ba ce ya shiga fagen da ba nasa ba sai a ga aibin mutum yawa sai a ga aibin mutum shi ake cewa idai ka yi baiti nan ƙarshensa ka ƙare da kabiru kamun kai ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai ka sake kawo wani kabiru a ƙarshen wannan luga ta ƙare masa ya shiga kukutawa a wurin larabawa to yi ya jo idai to ƙasidun da sahabbai suka rubuta a jikin a jikunan kafirai sukan da suka dinga yi musu to ba sa maimaita wurin sukan idan za su yi wa kafiri suka ɗari inda suka soke shi ɗazu ba nan za su soke shi yanzu ba ma sha na halida ai gwani ne busirin gwani ne shi shi ne ita wa atharat na ka'an wannan mahaya wannan dawakai na manzan Allah suka tada ƙura bi ardi makkata a ƙasar makka haramin Allah wannan sai annabi shi kaɗai aka bai wa dama ya haka amma ba a zuwa maka da hayaniya ko balantana yaƙi ka gani ta motsar da kura a kasar makka zunna wanda sai aka sai da aka zaci annal guduwa cewa safiya min ha saboda kuran nan sai da aka zaci ta isha umarece ce sai da aka zaci dare yayi saboda gabaki ɗaya kura ta laba garin ba sa ganin sararin samaniya wannan ishara ne zuwa ga fatuhu makkata shi manzo Allah baya rago wato karshen ubuda kenan ka san shi mukamin annabi wato ita adinan mukamin baya mafi koma baya shine ibada sirrin ibada shine ubudiya sirrin ubudiya shine ubuda to manzo Allah akan ƙarshen mukamin ubuda ga Allah yake shi yasa shine kadai abdu idan baka samu ubudiya a cikin ibadarka ba to baka samu sirrin ibada ba kamar yadda kuma idan baka samu ubuda a cikin ubudiyarka ba to shi kuma baka kai shi ma inda ake Allah yake nufi ka zama bawan Allah ba sosai sai wanda ya samu ubuda to shi ma aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kaga shigar su makka da ya shiga gashi ya rutsa maka garin da suka yi masa izgilanci da wulaƙanci da cutarwa da rashin mutunci iri-iri ya ta fama da su ya fita ya kyale musu garinsu suka raba shi da gidansu kuma suka bi shi can dai har yau wai sai sun ga bayansa suka karkashe sahabbansa suka ci mutuncin addini suka wulaƙanta lamarin Allah suka yi kar- yau sai ga su ya ritsa su gabaki ɗaya kuma kun san abin da ya jawo abu Ba- da aka yi sulhin hudaybiya sahabbai suna jin haushin cewa ba a shiga maka ba a cikin sulhin hudaybiya akwai ka'ida guda ɗaya duk kabilar da take son shiga amana da manzon Allah tana iya shiga wa take son shiga amana da Quraysh ta shiga kuma idan ka taba wanda muka kulla amana da shi ni ka taba ni ma in na taba wanda muka kulla ma ni kai na taba banu khuza'ata suka shiga amana da manzon Allah da yawansu ma suka musulunta su kuma banu bakarin suka shiga amana da ƙuraishu ana nan ana cikin hakan nan banu bakarin suka haɗu da ƙuraishu suka je suka aka yi wani lamari suka je suka karkashe mutane da yawa daga cikin wato banu huza'a kuma suka dinga waka an kun isa ku kira wanda za ku kirawo saboda haka a, aka samu ka'abun salami al-khuzai da shi da wasu jama'a daga cikin kuza'awa kaga su ne aibatu sirrin rasulillahi suna daga cikin yan leƙen asirin manzo Allah su banu kuza'a suka tashi suka tafi suka soma waka a gaban manzon Allah ya rasulullahi an taba amanar ka an cuce mu an karkashe mu kuma an ce in mun isa mu kiran mutum mu kiran wanda za mu kirawo to a nan aka ce manzo Allah ya tashi daga inda yake zaune ya ce "La- lan tasartu illam ansurkum idan ban taimaka muku ba nima kada a taimake ni ko ya fa mayafinsa bai ba ka- mayafin jansa ya dinga yi a ƙasa ya shiga cikin gida sai shiri sai shirin faɗa kawai to su shine dalilin fatuhu makata sun karya amana su ƙuraishu saboda haka dama shi wannan damar ita ce dalilin sirrin hudaybiya kenan dan ba su iya rike amana ba to shine aka manzo Allah ya shiga makka abin dogon magana ce gashi nan Ah, yake cewa asarar naka'an suka motsar da kura a kasar makka zunnal gudu zunna zunna min hal gudu wanda aka zaci saboda wannan kura cewa safiya isha marace ce ahajamat inda hul hajunu mutanen dutsen hajunu mutanen da suke a unguwar hajunu ahajamat sun tage anhu gabar inda hu nan ga gamansu da rundunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba za su iya ba wa aka da ku da'u sannan na can gefen ku dama na gefen ku da unguwanni ne manya a makawai take cike da mutane su ma sun- sun- sun tage dai inda ida'ihil qalila yayin da ya tura musu kaɗan daga cikin rundunarsa don haka ya karkasa rundunonin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama jeshinsa na fatu makata suka shigo wa makata kogobi daban-daban ta gefa ba wai ɗu aka shiga garin ba wannan shiga ta yamma wannan shiga ta haka na ga shigo to duka da mutanen hajunu da mutanen kuda kowanne ya kame gabarin da suka doso sun san an fi karfin su kawai an fahimta wadda hat aujuhan biha amma duk da haka wato rundunar manzo Allah ta halakar da wasu fusaku ma'ana wasu mutane biha a cikinta wa buyutan ta rushe wasu gidaje a cikinta saboda an samu wasu daga cikin banu bakarin da suka kawo wa wai ƙurashawa ɗauki saboda haka manzo Allah ya musu mani duk wanda bai tare ku da faɗa ba ka ku taɓa shi to sai suka tarar rundunar Khalid bin al-Walid ainihin da ne zubar da wajen mutum ashirin duk ya- ya ya tura su lahira saboda haka suka watse aka kakkama wasu kuma su ma suna shirin su yi wato kamar kisan gila hakan nan su- su ma kama su aka gama da su ana shine wadda had aujuhan biha kenan suka halakar da aujuhan wasu fusaku biha a cikin tamulla min hal ikifa'u wanda har sai da aka gaji da ganin wato silmiyar kansu shine ikifa'u kifawar kansu kenan an fahimta yawwa wannan fusaku sai da aka kosa da ganin kifawar kansu ha gani wa buyutan suka rushe gidaje su kuma mil- mullamin hal ikiwa'u wanda sai da kusa da ganin wofinta su sun wofinta ba kowa a kawar da yaro gida ya wofinta kenan ya zama kango ba kowa an fahimta to shine yake faɗa ya ce fada an ahlamar bariyati to daga nan fada suka ga ba mafita sai kuma suka kirayi mafi haƙurin talikai inda Allah ya tajallin alhilmu inda za ka ga alhalimu to shi ne manzan Allah saboda haka sai suka kiransa sa abu su biya na fayo ga an ratsa su wannan gaggagaggan su safuwa na dan umayyata su waye su ikir matubuna abi jahale su waye da sauransu yau ga su an kama su an ratsa su sai ibn hadalin su su- su wancan ya yake da suna bakin bawa washi shi ma gashi an ratsa shi ka gani a shi mu'awiya a ya musulunta gaban fato kaɗan eh da su da su abu su biyan da harisu da su iki- abin nan a khalid bin walidi da amr bin al-asi su sun ɗan rigaye fato kaɗan musulunta kaɗan an fahimta to saboda haka shikenan suka kira mafi haƙurin talikai mafi yakanar talikai mafi kau da kan talikai shine annabi wal afu shi kwaran gwame wal igida'u da rintsewa jawabul halim shine amsawa sarkin haƙuri yawa ko me aka yi masa afuwa da rintsewa shine jawabinsa alaihi salatu wasalamu na shaduhul qurba suka yi masa magiya da zumunci allati min quraishin wa ta tabbata ta fuskar quraishi ta fuskar quraishi domin dukan su quraishawa ne ka gani suka yi masa magiya da da zumuncin su na quraishu su ne banu fihirin kenan kada a ta tiratu wanda kwafe kwafe kulli ya yanke wannan zumuncin washa hana'u da gaba fa'afa manzo Allah sai ya rangwame ya yafe musu kuma afuwa kadirin an fahimta wato rangwame na wanda yake da ikon ya sa a yi gunduwa gunduwa da su ai shi ne tartibin rangwame ke nan sanda ka kama ya zo- aka zo hannu to kuma ka yi afuwa an fahimta to ah, lamirar giso igira'u wato shishitawa shi yake cewa igira'u shishitawa irin abin da zuciyarka za ta dinga tunuma din nan na irin bala'in da suka yi shine igira'u din shine shishitawa bima maza da abin da ya shuɗe lam yuna gishu alaihim bai gurɓata haƙurin manzan Allah ba a kansu bai gurɓata afuwar manzan Allah ba a kansu saboda haka ko da ya ce musu to eh, eh, yau yau kuma sai me yau kuma sai ne mutanen banza to gashi yau ga ba annaba ba sa haka eh sun fi karfin hakan na ka gani shi yasa annabi yusuf dan annabi yaqubu da ya zo yana labarin abin da ya gudana gare shi kaga sai ke cewa wato sai ya kau da kai gabarin fito da shi daga rijiya sai ya magana fitowarsa daga prison ya ce bayan fitowa ta daga prison yana faɗar fa bala'an da ya game da su amma bai faɗi zaman rijiya ba nan su suka jefa shi a ciki yan uwansa suna zaune ga su a kewaye da shi da mahaifinsa annabi yaqubu da ita kuma wannan haliyarsa da mahaifinsa ta riga ta rasu a wani lokaci da haliyarsa suna zaune saboda haka an zo an taru a lokacin an gane ga yusufu gashi yana kan gadon mulki to yana bayanin ni'imomin allah da ya masa da shi da ali yaqubu da waye daga ciki ka gani ya- yake faɗar fitowarsa daga sijinu amma bai faɗi fitowarsa daga jibbu ba a cikin lissafin da yi dan in ya ce allah kuma ya fito da ni daga rijiya kaga da kuka jefa ni ciki yawwa sai bai faɗi wannan ba to haka annabawa suke irin wannan karamcin to sai annabawa Eh, shi yasa su ne samfur na yanda allah yake son mutum wanda ya fi kusanci da wannan ɗabi'a shi ya fi daraja a gurin allah yawwa yawwa a ƙarabukum ilayya a hasinukum a halaga mafi kyan ku ɗabi'a su ne mafi kusancin ku gare ni an fahimta ai mhm, to haka nan abin yake kuma baiwa ce Allah kai mana amma la qaha illa ladina sabaru ma la qaha illa zu hazin azimin sai mai babban rabo a gurin Allah shi ake baiwa wato ɗabi'u manya Allah ka arzuta mu shine darajar mutum wannan fa'a fa'a fuwa qadirin kenan to wa idza kana alqadu idan yankewa wal wasl da sadarwa kana ya zamo lillahi duk an yi shi dan Allah ne in ka yankewa mutane dan Allah kuma ka sadar musu don Allah to ta sawa ta ƙaribu wal ikisa'u da kusantowa da nisantarwa duk ɗaya ne duk ɗaya ne in dai duka dan Allah za ka yi duk ɗaya ne an fahimta Mhm. tunda shi Allah shi guda ɗaya ne wa sawa'un alaihi fi ma atahu min siwahu to almalamu zargi suka wal idraqu da kuma yabo zurfafawa a cikin yabo sawa'un alaihi duk ɗaya ne wurin sa fi ma atahu min siwahu in dai daga wurin wani Allah yake da ka zage ni da ka yabe ni kai da ka zage ni ba za ka iya min komai ba kai da ka yabe ni kai ma ba za ka iya min komai ba to inda yabo yake wanda nake itibari da shi ko kuma akasinsa shine wanda ya fito daga wurin Allah wanda shine mai kai shi zai iya ma wani abu don in mutum ya yabe ka to ya ma rahama ba zai iya ma ba in mutum ya zage ka ya azabta ka ba zai iya ma ba saboda haka almala'u wal idraku sawa'un alaihi fi ma atahu min siwahu ka gani ko yawa to hakan nan hakan nan kuma da ahlul lahi suke Ah, wala wannan tiqamahu da a ce kamunsa li hawan nafsi saboda son zuciya ne yake kamu idan da nafsu tana da wani rabo tana da wani rabo a cikin kamu da yake da zai yi mutum la damar kadiyatu ai da yanki wasu da quraysha ta dawama haba jama'a shekara ashirin ana abu daya cuta ba irin abin da ba su yi annabi ba ku faji ba tarihin nan ba waje fa'u da kuma wato nisanta juna da ta kuma da ta kuma da ta kuma tabbata ta dore inda dan hawan nafsi ne ko ba haka ba salli ya rabbana wa sallim ala man huwa lil khalqi rahmatun wa صل shifa'un يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء alhamdulillahi fil umuri farda la minhu tabayyun wa wafa'u صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء دينه كله جميل وهل ينضو إلا بما هواه الإناء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء رب السامعين ذكر أولاه يا لراهم ملل به الندماء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء النبي الأمي أعلم من أسند عنه الرواة والحكماء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وعدت ازدياره الأموجناء ومنت بوعدها الوجناء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء أفلا أن ذوي لها في اقتدائه لتقوى ما بيننا الأفلاء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء يا لو في البدحاء يدفلها النيل وقد شف ثوب الإزماء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء أنكر مصر فهي تنبر ما لا بناء لعينها وخلاء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء فافضت على مباركها بركتها فالبويب فالخضراء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء فالجباب التي تليها فبئر النال والركب قائلون رواء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وقد وشفاء العيلة وإكل وقر خلفها فالمقارة الفيهاء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء عيون الأكساب يتبعها الناب قوة الدوك فافة الأوجاء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء قام لله Nisho Muhammadu Busu ya ce wa ya ce wato wato eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a cikin Allah kuma dan Allah fil umuri a cikin dukkan al'amura to tabayunin wato nisantarsa nisantarsa wato shine gabarsa da wani wafa'u da kuma abotarsa da wani ardallaha duk sai ya yadda da ubangiji wanda duk wanda manzo Allah ya gaba da shi Allah ya yadda da wannan gabar wanda manzo Allah ya abota da shi Allah ya yadda da wannan abotar an fahimta ai saboda duk gabaki ɗaya a cikin Allah ne kuma dan zatin Allah yake babu wani abu na nafsu a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa ko a alkiyama annabawa suna nafsi nafsi shi kuma yana ummati ummati alaihi salatu dan babu nafsin ka gani to haka nan abin nan din yake dan haka nan sai zama na cewar wato da gabarsa da kuma wato abotarsa duk gabaki ɗayan su ardallaha na ganin ya sa ruku'a ardallaha shine ya fi daidai na'am domin tabayunin wafawo shine fa'ilin tabayunin din allaha shine mafu'ulin bihi din mansubun ko ba haka ba ardallaha da abotarsa da gabarsa dukkansu sun yadda da Allah duk inda ya aje su sun yi haka yake gurin Allah alaihi salatu wassalam wato wannan shine kimar mutum fa da ake cewa manyan mutane hakikar manyan mutane ba su ne masu gingima gingiman matsayi a duniya ba mutum ciki falmugunta da keta da san kai da lalata da fajirci da abubuwa iri amma kuma babban mutum ai wato ma- makarimul ahalaki makarimul ahalaki da karamci da daraja da girma na ɗabi'a ta ɗan adam shi ne babban mutum wallahi tallahi kuwa ko ya bayyana a cikin ɗan figigin mayafi iska tana ɗiba ana ganin tsiraicinsa wannan shine babban mutum karamci na mutum na- na- na na ɗabi'a da amma mutum cike da bala'in son kai na tsiya cike da kafirin kwaɗayi na tsiya cike da girman kai na tsiya da jin kai Mm? cike da da- da- da- da- da cin amana da karya alkawari Mm? da tsananin kafirin son duniya na tsiya babu komai a zuciyarsa in ba wannan ba kuma wai babban mutum ina wani babban mutum a nan duk siffofi na dabbobi gabaki ɗaya ba wani abin kirki a ciki ba imani ba san Allah ba san manzan Allah ba tausayin halittar Allah duk abin da zai saboda wani s- abu na son zuciyarsa wata muradinsa zai ba komai a gaban samban da kansa wannan ba babban mutum bane ko kankani kaji inda ake manyan mutane na Na'am.
tilkal makarimu kenan in laqa bana min labani shi babu ma'in fa'ada ba'du abwala ka gani fi'iluhu kulluhu jamilun aikinsa dukkansa kyakkyawa ne manzo Allah domin shi saboda Allah jamilu ne to haka manzo Allah yake jamilu inna Allah jamilun yuhibbul jamala haka manzo Allah ya faɗa hadisin sahihun kaga to haka manzo Allah yake jamilun ne shi yuhibbul jamala al jamal al hissiyya wal ma'anawiyya da jamali na ganin ido da na ma'ana wanda ido ba zai gani ba kuma dukkansa manzo Allah yana son sa kuma haka yake wa hal ai ma'ana baya yiwuwa al'inahu a ƙwarya yandahu ya yayyafi illa bi ma hawa sai ko da abin da yake cikinsa bayan da za a yi ƙwarya ta tafi a zuba nono a ciki kuma a ce a a karkato da ita wai giya ta fito ko kuma a zuba ruwa a ciki a ce bawali ya fito a'a abin da yake cikin abu shi abin yake shi yake fitarwa to manzo Allah babu komai a cikin sa zai jamalar ubangiji a tsarabar sami ina zikiru ulahu wato wato ambatan siffofin manzon Allah ambatan ɗaukaka sirrinsa yana faranta cikin asami ina masu ji amma in masu jin muminai ne in masu jin muminai ne kuma masoya Allah ne masoya manzan Allah ne idan ko waninsu ne kuna faɗar wato girman manzan Allah yana nan yana dubawa yana sauraro ji ina ne wai za ku ƙetare matsayin annabi abin da yake dudduba kenan zai ce nan nan bai yi ba nan ya ƙetare inda shi ya aje manzan Allah in ku wuce wurin sai ce nan bai yi ba nan kun ƙetare matsayinsa ba matsayinsa ba ne shi ya gano ƙarshen iya inda manzo Allah mutu- mutuƙarsa take saboda haka in kun ƙetare nan ku shi abin da yake duba kenan saboda babu imani babu soyayya kwata-kwata shi masoyi bai san wannan ba ka gani sai inaya kuma ta tauhidi ita za ta hana shi kuma ya yi abin da shari'a ta hana a yi uhibbu rasulullahi hubban muwahhidin kenan ka gani to su as-sami'ina masu sauraron zikiru ulahu ambatan darajar manzo Allah to a- to adrab wato ambatan daukakar adrabar sami'ina yace take faranta cikin mazi ta sa su raurawa ya larahi ya al'ajabin giya malat bihin nudama'u wanda mashaya suke rangaji da ita wato shi yabin manzan Allah kaman giya ne ta ma'ana babu yadda za a yi masoyin annabi wanda yake mai imani a zo ana rangaza yabon manzan Allah sai an motsa shi sai an motsa shi ko da kamalarsa baka ga ya yi rangaji ba amma a cikin zuciya a hargitse yake a hargitse yake an fahimta ko yawwa to hakan nan abin nan din yake Ah, to kamar giya take na'am annabiyul ummiyu annabi kenan wanda yake ummi wanda ake abin dangantawa ga uwa ma'ana abin dangantawa ga uwa wato yanda mahaifiyarsa ta haife shi ba a yi ziyadar komai ba a kansa yanda yake ba abin da ba a taɓa ce masa ka bar kaza ba kyau ba ka yi kaza mai kyau ba ne ba a taɓa koya masa ga yanda za ka yi rubutu ba ga yanda za a a yanda mahaifiyarsa ta haife shi hakan nan yake ba a ɗora komai a kansa ba amma kuma komai ya bayyana daga wurinsa لا إله إلا الله shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna yadda ake tsarin rayuwar duniya da kuma yadda ake samun yardar Allah ya zo da ishara ko tasirihi na dukkan nau'in ilimi na duniya da na lahira ko tasirihi ko ishara yana nan a gurin annabi kuma gashi shi ummi ne kai bayan an haife ka shi kenan sai da aka zo kuma aka yi ta fama ko ba hakan nan ba to haka ne ma'aikin Allah sai haka ubangiji ya wassafa shi a cikin alkur'ani da kuma cikin littafin da suka gabata ku duba suratul arafi ku gani a alamu gashi ummi amma kuma mafi sanin man wanda arruwatu masu ruwaya wal hukama'u da gwanayen hikima a sanar da suka jingina ilimi anhu daga wurinsa kenan gashi ummi ba uwa amma duk wasu malamai abinda suka ruwaito kuma su to su to abin shi ne mafi sanin wanda aka karɓo ilimi daga wurinsa ba a taɓa samun a cikin halitta Allah wanda aka jingino ilimi daga wurinsa Kai ka taɓa yanzu kai a cikin halitta kaf akwai wani mutumin da ake da littattafai da babobi akan siffar zatin jikinsa akwai malamai wanda suke su fannin su gwaninta su sanin yadda zatin jikin annabi yake shikenan iya malintarsu akwai wani dan adam da aka taɓa masa haka? babu shi kuma tun da aka yi kauni tun da aka yi duniya babu wata al'umma da ta taɓa yin isnadin ilimi sai a ummatu muhammadu yanzu ƙur'anin nan da muke karantawa muna da isnadin satiri wane ya biya wa wane wane ne ya biya wa wane wane ya biya wa wane haƙi zuwa kan saidul wujudi muna da shi alhamdulillahi kuma da wa'annan kira kowa da kira'ar da ka samu isnadin da ita hakan nan zantuttukan manzan Allah muna da isnadin su a yau dinnan ba wai na jiya ba ko na shekaran jiya a yau dinnan a yanzu dinnan muna da isnadin sa wani ne ya biya mana shi kuma wani ne ya biya masa shi kuma wani ne ya karanta masa daga nan har zuwa kan shugaban halitta alaihi salatu wassalam to wannan babu wata al'ummar duniya da take da wannan ko kankani babu shi ba a taba yi ba ba a taba yi ba babu shi je a bincike a cikin duniya a gani akwai al'ummar take da isnadi babu ta ai babu kuma shi kansa isnadin ya zama fanni ne guda na ilimi wanda ake yin ai dokta a kansa ai masters a kansa ai professor a kansa ai wane ne a kansa kawai fannin isnadi ka gani shi ne yake cewa wannan annabi wanda yake mafi sanin halitta baki daya to alwajina'u wata taguwa wacce take mai babban kundukuki taguwa suna kwatanta karfinta dangane da karfin mukamakanta yawa gwargwadon karfin mukamakanta yana ishara zuwa ga karfin jikinta baki daya shi kuma mukamakan nata gwargwadon girmansu gwargwadon karfinsu shine suke cewa wa jina'u daga nan suke duba ka san dabba masaninta in ya zuwa akwai yadda zai dudduba ko ya fahimci in kitse yake nema to ya san yadda zai duba an kai baka sani ba shi ya sani ai shi ya sani ya san yadda zai dudduba in kuma shi kuma raƙumi muhimmin amfaninsa shine a yi tafiya da shi a kuma loda kaya a kansa sai dai kuma har yau kuma ubangiji ya sa mana abinci a jikinsa shine namansa ya sa mana magani a cikinsa kuma raƙumi to saboda haka shikenan duk wayannan amfanin nuka su ma'abutansu sun sani shine ke cewa wa jina'u wata taguwa mai karfin kunduku mai karfin abin ɗaya kundukuki shine muƙamuƙi wa'adatni ta yi min alkawarin izdiyarahu ziyararsa yawa wannan dalin wato makalubu ne mina ta'i daga ta'i ne ifti'ali ne asalin fi'ilin ifti'ali ne ka gani da ta ce a gurin to kuma to saboda haka aka canza ta saboda ta biyo bayan zaira zaira kuma tana daga cikin huruful idbaqi guda shida to woman natil wajina'u wannan taguwa mai babban kundukuki dinnan ta yi mana baiwa baiwa da hada alkawarinta ma'ana ta cika alkawarin nata kuwa afala an ɗawi laha yanzu ba na tattara na tafi gare ta ba ita wannan taguwa fikati za iya a cikin bin bashin nan da ta yi min ai dole ku na je ga wannan taguwa don ta ɗauke ni ta biya min wannan bashi na kai ni ziyarar manzan Allah litudu wal afla'u domin a nannaɗe mana wato jazza ma bainana da suke tsakaninmu da shi a nannaɗe jazzan da suke tsakaninmu da manzan Allah bi alufil badahai da wannan taguwa wadda ta ta yawan sabo da birnin makka ta saba da zuwa birnin makka saboda haka ta san hanya ita ce alufil bada ha'i kenan ita taguwar mai tsananin sabo da birnin makka ta saba da shi saboda haka ta saba da zuwa yujifilu hannilu wanda koraman nilu take a'angiza ta take yin gaba da ita ita wannan taguwar wato kamar yanayi maka zancen kenan nilu ita ce mata wato zango na farko tukuna da za a fara haihuwa kamun a nufi inda manzo Allah yake ga wanda yake cikin birnin Masar domin shi Abu Siri Basiri ne ka gani wa qad shaffa jawfa hal izma'u sannan kishi kishi shaffa ya ke kasar da jawfa ha cikinta ya busar da shi ba komai a ciki amma duk da haka dai tafiya take tafiya take to ina ga kuma ta sha ta koshi to kishi ya ke kasar da cikinta kuma shi izma'u din an ce shi ma sunan guri ne an karat misra tana ta musaitan masar ba ta son ganin masar tana ta inkarin masar fa haya tamfiru ita sai ta zama tana zawata ma la habina'ul li'ainiha muddin wani gini na kasar masar yana bayyana ga idanunta ba ta son nan saboda kawai madina take tunani aw hala'u ko sararin kasar masar in ta gani ko gine-ginen masar in ta gani ba ta so inkarin su take yi ka gani zawata take tana karawa gaba wannan taguwa fa afaddat ala mubariki ha birkatuha shikenan birkatuha wato birkatunta birkatun kasar masar din fa afaddat sai ta kwaran yadda ruwa ala mubariki ha a bisa madurkusanta ita birkatun din nan wato kaman wani fangale ne da yake gangarowa daga cikin koraman ne da yake taruwa a wani guri a wani gulbi nan ne birkatun saboda haka ta taho izmaku kishi ya ke kasar da da cikinta to yanzu ta zo birkatu birkatu nan ta kwaranyo mata afaddat ta kwaranyo da ruwa alamu bariki a bisa madurkusanta nan ma zango ne shi birkatun saboda haka sun yi zango sun durkusar da taguwa ta taho cikin kishi daga izma'u saboda izma'u ai akwai tauriya a ciki gashi sunan guri ne gashi sunan kishi ne ai gwani ne fa wannan busirin da kuke gani ba karamin zakakuri bane a cikin yaban annabi yawa saboda haka nan sai ta zo kuma sai birkatu ta kwaranyo mata da ruwa ka gani to shikenan falbuwaibu daga nan kuma sai zangon buwaibu daga birkatu sai zangon buwaibu fal hadra'u daga nan sai zangon hadra'u zango zango zango da ya yi tsakanin daga garin su zuwa madina yake gaya maka yanzu ka gani fal kibabu daga nan kuma sai kibabu allati taliha me allati taliha wanda take biyo bayan hadra'u dinnan daga hadra'un sai kibabu ka gani fa bi'irun nahali daga nan sai muka sauka muka yi zango a bi'irin nahali shi ma sunan guri ne warrakabu su kuma ayarinmu ga baki daya ƙa'iluna sai suka zama suka kwanta nan suna masu ƙailula ruwa'u suna masu gamsuwa suna masu ƙoshi da samun ruwa da suka yi tun daga can birkatu ɗin nan an fahimta wagadat ailatun sannan alƙarya ailatu ta zamo wa hikilun da zangon nan na hikilu wa ƙarrun da zangon nan na karo suka koma halfa a bayanta wato ta wuce zangon ailatu ta wuce zangon hikilu ta wuce zangon karo wai manzila manzila yake gaya maka inda suka dinga yin zango kamar su shiga madina an fahimta har magaratul faiha'u sannan sai magaratul faiha'u daga karo din kuma shi ma sunan zango ne ka gani fa uyunul aqsabi sai kuma gonakin nan na uyunul aqsabi su ma nan su ma muka zango wani ne kaman fadamar rake ce ya tuba uhan nabuku wanda zangon nabuku yake biye da ita wata tuba haka fafatul auja'u shi ma sunan guri ne yawa sai kwanan nan ta auja'u ta kafafa kafafatul auja'u wani shi ma wani wani zango ne wanda yake akwai wani waliyi a gurin da ya rayu a gurin ya kafa kuma garin ya zama zuriyarsa ce a gurin da ake yawan alhazai na masar suke sauka a gurin domin saduwa da salihan zuriyarsa da ziyartarsu suna tabaruki da su to ina ganin kunan zamu kwana dan ga dai zangunan nan